بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasin littafi a tajiridu sarihu bi hadithil jami'i sahih wanda babban malami a sheikh ahmad ibn muhammad ibn abdul latif az-zabidi ya ikhtisarin shi daga as-sahihul jami' ɗaya daga cikin malamai na ƙarni na tara wanda ya rasu 893 Allah subhanahu wata'ala cikin shi da rahama muna kitab na goma sha shida a wannan littafi mai albarka za mu tashi hadithi na 558 hadithin yana a ƙarƙashin tarjamar babin da imam bukhari ya yi a asalin littafin shi shi ne babin nida ibisalati jami'atun fil kusufi yana kitabul kusufi muke wanda kusufi ɗaya ne daga cikin ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ke farar da su don wa'azantar da al'umma kenan yana daga hanya daga hanyoyi na gargadi da kuma wa'azi ga al'umma musulmi don mu shiga taitayinmu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce wa manu sulbil ayati illa tahwifa ba mu zama muna turo da ayoyinmu ba face takwifa don tsoratar da al'umma da kuma razanar da su sau da haka duk lokacin da aka samu kwaro kusufi wala kusufi na rana wala kusufi na wata kenan ana son al'umma musulmi su tsorata su razana sai kuma su aikata abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abin da zai nuna risinawa al'umma daga ciki da akwai istighfari da akwai ambaton Allah a dunkule da akwai yin sadaka yantar da bayi da kuma yin sallah salatul kusuf malamai sun tantauna dangane da matsayinta a mahanga ta shari'a menene hukuncinta jimhuri sun tafi akan cewa wajibi ne duk lokacin da aka samu kusufi a yi wannan sallah kuma babu bambanci kusufin nan ya waru ne na rana ko kuma na wata mafarinta lokacin da kusufi ya faru ƙarshenta kuma ganin yayewar kusufi ko dai in rana ce ta fada ko in wata ne rana ta fito ko kuma a sami yayewar ga baki ɗayan duhu ko kuma ɓangaren duhu kin a sami yayewar duka gaba ɗaya rana ko wata ya bayyana to lokacin sai a tsira in ku aka yi sallah ba a sami yayewar ga baki ɗaya ba kuma aka yi sallah kusufi aka ida to yanzu kuma sai ya zamanto an ci gaba da istighfari da ambatan Allah ba za a maimaita ba nafsin ita wannan sallakin sallah ce wadda kaifiyarta ta sha bamban da ragowar salloli aka ce raka'a biyu ce ake yi sannan ko rana ko dare karatunta a bayyana ake yi ba bambanci da ta dare ce ko kuma ta rana raka'a biyu ce sai dai kowace raka'a sujada hudu kamar yadda kowace raka'a take da sujada biyu ruku'u kuma biyu za a lokacin da liman ya kabarta sallah zai yi du'a istifta kamar inda duk salloli ake zai isti'aza zai basmala sai fara karatu a bayyane bayan karanta suratul fatiha ya karanta suratul baqara har zuwa ƙarshe in bai harrace ba zai iya ɗaukan qur'ani wannan ya halitta ya karanta baqara har zuwa ƙarshe a tsaye sai ruku'u ana sa a ruku'un ya tasbihi mai yawa ba uku ba kawai ko kuma biyar sai tasbihi mai yawa saboda lokacin da ya dago daga ruku'u maimakon ya je shi sujada kenan hallau karatu zai sake a lokacin da ya dago daga ruku'u bayan sami Allahu liman hamida abinda zai biyo bayan karanta suratul fatiha zai maimaita suratul fatiha a bisa kauli rajihi wajibi wajen waɗansu daga cikin malamai saboda haka sai karanta fatiha kuma sai ci gaba da karatu amma karatun ruku'u na biyu ya zamanto rabin karatun ruku'u na farko inda za a ce na zo tuni liman ya yi ruku'u na farko na tarro shi yana ruku'u na biyu to ban samu wannan raka saboda ruku'u na farko da shi ne zan samu kullawar raka a kin saboda haka a na biyu kenan ban samu raka a kin ba sai ya yi karatu ya je sujada ana son a jima ana tasbihi tare da roƙon allah subhanahu wata'ala ya yi wa abu halin da ake ciki irin abubuwan da suke waruwa kamar girgizar ƙasa kamar malalar ruwa kamar iska misali su ba a yin salatul kusuf sai dai istighfari da ambatan Allah da kuma su ba zuwa ga Allah subhanahu wataala amma ba irin mai wannan kaifiyar ba ake in an ida ana son liman ya takaitacciyar huduba hudubar da zai tsoratar da al'umma a bisa aikata abubuwa marasa kyau wanda kenan la'alla sababin abin zunubi ne na bayi babu nida bi salatu jami'atun fil kusufi a lokacin da kusufi ya faru kenan ladani ko kuma a limami abinda ake bukata ba kiran sallah ba ko kuma iqama sai ba kiran sallah ba iqama kenan menene abinda ladan zai ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a kuma ba so ɗaya ba ko so biyu ko so uku gwargwadon yanda ya ga cewa ya kwalkar da mutane an faɗaka kenan gwargwadon wannan kenan as-salatu jami'a as-salatu jami'a shine ake bukata a yi so da yawa iri-irin waɗannan sallolin da suke ba saban ba zaka ga in sun waru ana samun rikitarwa shi yasa yana da kyau a ce musulmi ya faɗaka akan irin wannan so da yawa zaka samu limami wanda shi yake jagoranta sai ku sufi ya faru kuma bai tsaya bai kula a lokacin sai dinga kokarin leƙa wasu littattafai don ya gano abu kuma ba lalle bai zama a gurin da akwai littafin da za ka iya leƙa ka gano kuma a gurguje ma ba lalle bai zaman to hukuncin ɗari bisa ɗari ka same shi wani limami da haka ya waru lada ne ko limamin ne sai ya shiga masallaci shi dai abin ba kiran sallah ba nan ba sai muka ji yana cewa jama'a tashi a kalli sama jama'a tashi a kalli sama kaga yanzu misali ya san dai ba kiran sallah ba zai ko ikama to amma yanzu a farkar da mutane su tashi sai jama'a tashi a kalli sama irin wannan kenan iya faruwa haka wani malami yake ba da labarin isar da wani ya ba da ya ke gaya mushi mutum ne wanda yake da cika ta addini da haiba da komi to kuma a sheburi da sanda ne sau da ga sifakin ta wannan shigo ba karata addini bai ya zo gurin wasu mutanen ƙauyuka suna girmama shi sai ku su biya faru ya ce kuma babu limami wanda yake musu sallakin ya ta dubarun da zai iya yi akan ya ga cewa ya dan kauce dole da ya ba makawa rana ba ya kamu ya zo kawai ya shiga ya ce ya kafara bakwai a raka a farko ta biyu kuma da aka dawo ya biyar ya ce ana sallama da aka ida wani ya ce masha Allah an yi sallar idi kenan sau da aka kumya duka baki daya sai ta kama shi to irin wannan yana da kyau kenan mu tsaya mu dinga bibiyar littattafanmu na fiƙo da kuma karatun lokacin da ake sau da abubuwa ne aikace ake bukata kowane lokaci kuma za su iya kamawa da in mutum ya yi sake sai ka ga ta faru kuma an sha wahala babin da dabi salatu jami'a fil kusufi kenan sai as-salatu jami'a as-salatu jami'a ana abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma qala lamma kasafat ash-shams ala ahli rasulullah sallallahu alaihi nudiya an as-salatu jami'a lokacin da rana ta yi kusufi a zamanin manzo sarasa yana raye sai aka yi kira anin salatu jami'a ke nan ko dai anna salata jami'atun ko kuma as-salatu jami'atun as-salatu jami'atun wannan shine fadakar da mutane da zai akan halarta babu ta'awuzi min azabil qabri fil kusufi baban da yake nuna shar'anta neman tsari da azabar kabari lokacin kusufi zainuddin ibn munayyar Allah ji ganshi da rama ya ce munasaba ta umarni da roƙon Allah subhanahu wata'ala tsari daga azabar kabari a lokacin da aka samu kusufi saboda kusufi na rana wani abu ne da yake faruwa lokacin da ana ganin haske tare sai zaman to kawai duhu ya mai maimakon haske ya ce to akwai kamanceceniya tsakanin wannan yanayin da aka samu kai bashiri da kuma mi cikin kabari kaga haka kabari in aka sa mutum ba bambanci rana ne ko dare ne ko sahiya ce duka a wajen shi duk daya to kaga haka shi ma kusufi to tuna wannan abin sai a tunatar da mutane su nemi tsarin Allah yanda duhun wannan ba daɗi to kaga haka su tuna da duhun kabari yaya yanayin abin da zai haskaka kabari aikinmu kawai shine abin da zai zamanto ya haskaka mana kabari kuma azabar kabari abu ce wacce take tabbas Allah subhanahu wataala kare mu babu tahud min azabil qabr fil kusufi neman tsarin Allah daga azabar kabari a lokacin da aka yi kusufi sai a umarci mutane kenan da wannan an aisha radiyallahu anha anna yahudiya ja'at tas'aluha daga aisha Allah kare da gare ta anna yahudiya ja'at tas'aluha wata bayahudiya ta zo tana bara wajen aisha tana roƙonta wani abu wannan yana nuna mana yadda sahabbai za ka ga na mazuwanar sallallahu alaihi wasallam hatta da waɗanda ba musulmi ba sun san in gari ya yi zahi ba inda za su miƙa kokon baransu sai wajen al'umma musulmi asuma Allah ƙarin ra gare ta ta cewa mazuwanar sassanar ja'at ummi rabe batun mahaiyata ta zo ta tana mai kwaɗayin in yi mata alheri in taimaka mata a fa'asilu ana zan iya taimaka mata in sadar mata sai annabi sallallahu sai ce sili ana ki sadar ba mu ayyuki kaga wancan lokaci suna zo so da sabon manzo Allah sallallahu alaihi in ka ce kungo kun ku amsa za su turje ba su da yawa masu amsai amma lokacin da ka ce ku kawo to zaka ga kowa kuma yana ta kokarin shi alal musi qadruhu alal muqtir qadu ba ce masu kuɗi kaɗai za su kowa kokarin shi yake har ma munafukai zaka ga sai suke samun dama suna dinga sundansu suna aibata su alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayasqaruna minhum sai su dinga musu istihza'i suna musu izgilanci saboda sun ba da wannan sai ce mi Allah zai da wannan dabin naku da kuka kawo wanda yake dan kada to kaga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kowa na iya kokarin shi har ma in ba su samu ba har ma in ba su samu ba za ka ga suna damuwa Allah subhanahu wata'ala ya ce babu laihi laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid harajun wala ila alal ladina idama atawka litahmilahum qult la ajidu ma hamilukum alayhi tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun za su zo su ce ya rasulullah a dora mu a ba mu abin da za mu hau mu je yaki in har ba a samu wannan babbar su da kuma ba a taimaka ba sai ga sun juya suna damuwa da bakin ciki amma me yasa suke bakin cikin Allah ya jiru ma yufi saboda ba su samu ba abin da za su ciyar to kaga haka ake bukatar al'umma ta musulmi ta zama tana da wannan shi kuma wannan abin izzatun nafs afafi duk shi yake jaza wannan ba wai talauci bane yanzu duk talaucin nan ke ga ina muka kai wadancan a cikinmu babu wanda za a ce kwamfule ɗaya gare shi ciki da waje babu wannan to amma kaga babu kuma wanda za a ce ya buga ya buga ba sami abin da za a ce ba amma gidan sallallahu alaihi wasallam za a yi wata biyu ba a kunna wuta ba maleji kawai ake yi hanjin cikinsu zai dinga naɗewa saboda yunwa mutum zai zauna kwamfule ɗaya gare shi za a zo za a aurar da wata baiwar allah mutum ya ce aure ke so a ce ya buga ya buga ya samu koma menene ɗan tabi tsoron khatama min hadidi ka gani koma mi ka samu kuma a taron sahabbai ne ka san dai bayan da za a yi mutanen da da an ce ku kawo za ka ga sun yi ayya a ce wani yana da yake ba da wannan abin kenan abin da za ka kalla in za mu yi da awarciya ai talauci kaza sai mu kalli waɗancan in yaya suke to ya kamata ya zamanto muna da wannan ƙarfin gwiwa kuma musamman wanda zai koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kai tsaye na koyi ne da jama'a sahabbai na manzo Allah to ya kamata ta ko ina sunna ka bi ta sau da kafa ta kowane babi ta kowane babi asali ahlus sunna ba a san su bace ma sami asali ahlus sunna kowanne duk inda zaka same su masu kokari ne sana'a aiki kaza kowa yana ta kokarin abin da zai buga ya samu saboda koyi suke da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyi suke da jama'a zubin farko salafus salih su kuma waɗannan babu bambanci a cikinsu da mai akwai da wanda bashi da kowa ma badawa yake magabata ba a san ba masu zama su dogara ko da addini ko da marakis ko da kaza la kowannen su kokari yake shine abin da shi imamu shatibi yake cewa akan qurra yace takhayyarahum nuqadahum kullu bari'in wa laysa ala qur'anihim muta'akkila ba wai suna dogaro ba su zama masu ci da ƙur'aninsu a kowannensu fafutuka ke ya kama sana'a kowannensu yana da aiki da ya zaɓa yake yi sana shi to kaga haka ake buƙatar ya zamanto wannan wannan yasa kaga hal wani lokaci ƙala rawi yake magana akan ɗaya daga cikin malaman da yake ma murtani sai ke cewa ina za ka iya karawa da ‘yan izala mutumin da zai sai da riga ya tafi wa'azin ƙasa ina kai ina ɗaya zala wanda zai sai da riga shi ta yi wa'azin ƙasa ka gani saboda me yasa kamar duk inda za a ciyar ga ahalin sunna an san shi da tsayuwa da takaici da sana'a ba tare da girman kai so da sunna ba ta ba da tsarin wannan ba sai da bakar zai ɗau yadi yana saidawa shine za ka ga asali wasu sana'o'in da ake ga kamar ba a iya su ba sai ka ga ahalin sunna shi ne saboda babu girman kai ya san zubin farko kaka suke ka gani to dole ya zaman to iya daga karantarwa sunna in kai matashi ne mutum ya kaka shagon shi yasa ka amana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na ce ana salisul sharikain ma lam yakun ahaduhum al-akhar ana salisul sharikain ni ne na ukun masu sharika guda matukar ɗaya bai ha'inci ɗaya ba to karka zama kai matashi ahlus sunna a buɗe ma shago ai sharika ka cinye ma mutum shagon shi kaga kana samu irin wannan sai a zo amma mutum to yana daga sunna ka kiyaye amana in aka saka yana daga sunna a komi su ake a ga miza akan wannan bayhudi ya ce ta zo bara gurin da Aisha radiyallahu ta'ala anha amma mun kuma yanzu kaga abin ya canza sai zama mu muke meka kokon bara wajen waɗancan mutane amma asali kamata a ce su ne za su meka kokon bara wajen mu mu mu zama muna da ifma muna da kamewa muna da haƙuri amma sai ka samu mutanen musu ya tashi wasu a yi ta cincirin domin ya tahiri hila bai taba zuwa ba koyan aya daya wani guri zai tashi ya hau jirgi ya je turai zai iya zukucewa a ruwa zai iya kaza kuma wani allah ma in ya tafi can gurin bai huce ba ya zama mai kula da kare ko mai kula da gyara ma tsahi kush tsahin kafirai bai wuce ba gidan tsayi a sa ya zama shi ne tsoho ya yi wannan in shehu da kushin ya samu shi wani ya sake abin nan ka gani saboda kawai a samu kudi zai iya daukan askanci gurin kafin amma ba zai iya zama ba a garinsu ya yi haƙuri ya yi wannan Allah kare mu an ne yahudi a jihar ta tsari faƙalar lahasi aisha ta ce mata a azakin lawa min azabin kabar Allah tsarshe ki daga azabar kabari faƙalar lahasi ta ce ma aisha a azakin lawa min azabin kabar kamar mutum da zai ma bara in kawai sai ce Allah kare ka da kaza Allah ma kaza sai bai yahudiya ta ce ma Aisha a zakin lawa min azabil qabr Allah karshe ke daga azabar kabari fasarat Aisha ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisha ita kuma sai ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayu azabun nasu fi quburi mutane dama ana musu azaba haliyan a kabarin su kenan wannan ya nuna Aisha bata san hakan ba ta san dai in an mutu kenan za a ma mutane azaba ana ma mutane azaba a lahira ana amma haliyar wanda ya mutu aka sa shi ana yi mushi azaba yanzu a barza a yi azabun nasu fi kuburihim ba ƙala rasula sassa a idan billahi min zari sai annabi sala sai ce muna neman tsaron allah daga wannan sun ma zakarat hadithul kusuf hadithul kusuf sai kuma ta ambata hadithi na kusufi da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya faɗi a cikin shi da neman tsari sun ma ƙala fi akhirihi a ƙarshe aisha ta ce sun ma'amarahun an yi ta'awwazu min azabil qabr bayan nan sai annabi sai umarce su su nemi Allah subhanahu wata'ala tsare su daga azaba ta kabari shi yasa wasu malaman suka ce iya daga abubuwan da suke wajibi bayan tahiya mutum ya karanta addu'a ta neman tsari da kabari Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal sau da haka kenan wannan yana daga abin da aka shar'anta a dukkanin bayan sallah salloli lokaci biyar mutum ya karanta wannan addu'a kaga amma tare da haka sai ka ga wasu limamai a guje-guje sun yi sun gama wannan ya nuna tabba dalili ne daga dalilai da suke tabbatar da azaba ta kabari shi yasa yarda da azaba ta kabari yana daga cikin aqaid na ahlus sunna wal jama'a saboda an samu firaqu dhalla wanda su suke inkarin azabar kabari kamar mu'tazila kamar falasifa da dukkanin waɗanda suke akalaniyu na masu gabatar da hankalinsu akan nasu suna inkarin azaba ta kabari saboda azaba ta kabari gaibu ne kaga inda zaka tona kabari ba zaka samu ba kina ana azabtar da mutum sai kuma abin da Allah subhanahu wata'ala yakan iya farar da shi don ya zama aya ga wasu don ya zama aya ga wasu wannan kuma daban kenan la'alla a jiya tona kabari a ga wani yanayi ko wani abu ne wanda yake nuni amsa azabtar da wanda yake ciki Allah kare mu wani ya karanta Allah ko
قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك نعم.
ورأيناك فعلت Mm.
فقال إني رأيت ال... فقال إني رأيت الجنة وتناولت وتناولت نقود- نقودا Mm.
ولو أصابت لأ- لأكلت منه ما بقيت ما بقيت الدنيا ورأيت ورأيت النار فلم أرى منذرا كاليوم فقد بل كاليوم قد أفا أفا أفا أفا أفا أفا ورأيت أكثر أهل الناس أهلها نساء قالوا لما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن الأشير ويكفرن الإنسان ولو أحسنت إلى إهداهن دعا كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا لك
babu salatul kusufi jama'a baban da yake nuna shar'an tayin salatul kusufi jama'a jam'i ne ake salatul kusuf an ibn abbas radiyallahu anhu kuma nan jama'a har mata an ibn abbas radiyallahu anhu ma zakar hadith al kusuf bi tuli ya ambata hadithi na salatul kusuf da tsayin shi sun makala sai ce qalu ya rasulullah ya sabai suka ce ya ma'aiki ra'ayna ka tawanawal tashi'an fi maqami a lokacin da kake tsaye kana jin sallah mun ga tanawar ta shi'an ka taɓo wani abu sun mara'aina ka ta ƙaƙata sai kuma muka ga ka turje ka ja da baya wa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ra'aytu aljanna annabi sallallahu sai ce a tsayuwa ta naga aljanna wa tanawaltu uqudan wannan kenan gani wanda yake na zahiri Allah nuna ma manzon sallallahu alaihi wasallam wa tanawaltu uqudan sai na kamo wani dumbuje ma'ana wani reshe daga riyasu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kin ya bayyana cewa na inabi kamar reshe da zaka kama na wani inabi ko kuma na abin nan wa tanawaltu unqudan sai na kama wani dumbuje daga dumbuje na inabi walau asabtuhu inda na ciro shi la akaltu minhu da kun dinga ci ma baqiyatud dunya matsar dai duniya tana wanze matsar dai kenan duniya tana tabbace to ba zai kare ba saboda ni'ima ta aljanna la maqdu'atun wala mamnu'a ni'ima ce wadda take babu yankewa arziki Allah subhanahu wataala inna hadha la rizquna ma lahu min nafar wani al'amari ne wanda yake bai da yankewa bai kuma da karewa ni'ima ta gidan aljanna Allah arzuta mu da ni'ima ta aljanna wa ni'iman la yanfadu ya rabbal alamin walau asabtuhu ma kisara sai ce inda na ciro shi na karyo shi la akaltum minhu da kun ci ma baqiyatud duniya ma dama duniya tana a wanzu kenan matukar dai akwai duniya bata tashi ba da wannan abun ba zai kare ba Allah subhanahu wataala ya kaddara ba za mu dandane ni'ima ba daga ni'imomi arziki daga arziki na aljanna he mun mutu to kaga inda annabi sallallahu alaihi wasallam karyo to yanzu zai zama to an dinga ci tsawon rayuwa to kuma arzikin Allah ya jinkirta aljanna sai an mutu wa ra'aytu nara yace naga wata falam ara manzaran ban taba ba ganin wani abin dubi kalyomi kamar yauqatul afdha'a mafi razanasuwa da kuma tunzirasuwa wa ra'aytu akthar ahli an-nisa yace naga mafi yawan waɗanda suke cikin wuta mata ne qalu bima ya rasulullah suka ce a sababin me ya maki mata suka fi yawa kaga wannan yana nuna duk lokacin da zaka ji wani abin da aka ce yana kaiwa wuta ko na abu nonon sai ka yi tambaya don sanin hanyoyin da za ka kubuta ya suka ce bima sababin wani aiki ne ƙala ya ce bi kufur hinna sai annab sanar ce ce sababin butulcinsu ƙila ya furna billah suka ce mana mata yawan riga ce suke suna kawurcewa ƙala sai ma ke ce a a ya furna ashir sukan butulce ma mushi ma'ana daga ɗabi'ar da ta kai mata wuta shine ɗabi'a ta rashin godiyar allah ga mazaje da kuma butulce ma mazaje a wani hadithu manzala sallallahu alaihi wasallam yace wal alla ihda kunna tatulu ku duba ta wataƙila ɗayan ku gwamnancinta zai tsawaitu a gidansu sai kuma allah arzuta ta da miji sai aure ta ya rufa mata asiri ta samu wadata da arziki da aihuwa ɗiya sai kuma ya mata wani abba daidai botara sai ta ce ban taɓa ba ganin alheri ta tare da kai kaga gehe ɗaya kuma da addu'a da wancan azumin nafila salloli da kaza ake ta roƙon allah allah ya kawo sai kuma allah ya koro ya kawo kuma sai ka gami an nuna kenan butulcewa da wannan wannan lalle butulci ne Allah kare mu eh Allah kare mu kenan iya daga abin da yake kai mata huta wa yakfurnal ihsana kuma suna butulce ma kyautatawa law ahsanta ila ida hunna dahara inda zaka kyautata ma ɗaya su tsawon zamani kullahu thumma ra'at minka shay'an sai kuma ta ga wani abu na rashin kyautawa ka gane ya ka ce lau a hasanta ila ihdahu nan dahara inda zaka kyautata ma ɗayan su dahara tsawon zamani a ce tun daga farko har zuwa ƙarshe tun daga aihuwarka da aihuwarta kai kake kyautata mata ba wai shekara biyar ba ko shekara kaza tsawon zamani zumar atmin ka she an sai ka ga wani abu ta tambayi wani abu kake mata ta tambayi wani abu ɗaya kake mata to kuma sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qattun ma ra'aytu ban taba ba ganin minka daga kai khairan alkhairi kattun da daya ban taba buganin wani alheri ban taba buganin kirkinka ban taba buganin kaza kaga wanda ya nuna kamar an gaure jinin su ne da tsokarsu da wannan abin saboda aka ci inda tsawon zamani zaka ga wannan to balle kwana shekara kaza ko tsayin shekaru akwai abin da ɗabi'a ce kawai ta mace fa in istamta'ata biha istamta'ata biha wa biha aiwatu in ka more ta tama kirki ka dai more ta amma ka san cewa tana nan dai a matsayinta na karkatacciya wadda take mai tufka hagu kenan za ku yi daɗi kwana da kwanuka kuma wutar dole za ta yi maka abin da za ka ya wuce iyaka to ɗabi'a ce to in ka ce dole ba za ka kalli wannan ɗabi'a ba sai ta zama ɗoɗar to yanzu shi ne sai mutum ya zama ɗan aure saki yau ya aura ya saki gobe ya aura jibi ya aura ya saki ka gani to yanzu in ka ga wannan kenan dole bai yiwa a ce duka waɗancan gaba ɗaya sun haɗu kenan akwai mashkila yana da gajan haƙuri bai iya kallon matan ba ɗabi'arsu amma duk wanda za ta shigo ma kamar waccan ce haka ne tambaya anan maza da mata suwa suka yawa aljanna jinsin maza da jinsin mata aljanna suwa suka yawa maza me yasa ka ce maza eh to za a aljanna kenan akwai gobraye maza ha na suna na a shi da aka ce jinsu maza a yi daidai suke kenan kuwa mace ɗaya ce gare shi duk kace daidai suke kuwa mace ɗaya ce gare shi mata sun yawa mata sun yawa ke annabi sallallahu ya ce ma matan ku kowane muta aljanna kul kowane ɗaya yana da mata guda biyu daga mata na duniya kowane yana da mata guda biyu daga mata na duniya kowane mutum ya har ma manzo Allah sallallahu yace ana ganin kashin kwabrin su ta tsakankanin tsoka da wannan ana ganin kashin cikin kwabrin su saboda kai da kuma kyau ma'ana guda biyu na duniya kowa yana da mata guda biyu daga mata kuma yake daga matanku na duniya eh banda waɗancan kenan wanda za a ba mutum dubu za a ba shi kaza waɗannan ana zance na duniya tunda su sun yi waɗancan eh su sun yi waɗancan eh ya za mu ga matsakanin eh bibikon eh yanzu su waɗannan wanda aka gansu a wuta ai kaga wata kabira ce suke aikata wanda ba kafirci ba ce ba kafirci ba ne ko suna aikata wasu ayyukan da mafi yawa yana kai su wuta ko dai ya zama to tun da ba kafirci ba ne kaga ai da karshe duk musulmi zai fito daga mi daga wuta zuwa aljanna ko duk wanda ya kalma wanda ya mutu da kalmar sha wanda ya mutu kenan a matsayin musulmi daga karshe zai fito daga wuta kenan wannan da aka faɗi wani laifi ne suke aikata wanda zai kai su ta bai hana daga baya kuma sai zama an hudu su ko kuma wasu ka ce annabi sarasa ya haɗi musu ne a baban razana su wato amma tun da ce ai na gani kaga ya huce ai baban a razana su kawai kuma ba tare da abin ya faru ba sai zama kenan labarin saɓani yadda ya faɗi sai dai kenan daga baya za a hudo su ya ka hudo su kuma ai kaga ba wanda za a kai kuma bata da mishi saboda haka in yaso sai a gama a abin nan amma mata ai sun yawa mutum dai da mace tubunnai da mace dubu ga gani ina za ka kutumta sun yawa duk da ai ba za a ce ba mace ɗaya da namiji kaza ga gani in ya mutu in ya mutu ko eh sai a bashi daga na duniya ba lazim bane ai da akwai wanda ya mutu a duniya kin akwai wanda ya mutu yana da mace hudu ma kuma zai zama matan suna aljanna shi yana wuta Allah kare mu ai zaka iya samu wanda yana da mace hudu ma ya mutu kuma shi bai samu shiga aljanna ba to a can kaga irin wancan gwabrayen wanda suka mutu su sai a arma musu su sai a arma musu amma dai yi kokari ya arman ya fi saboda an mutu ya mutu da arman ya fi ya mutu ba arman imam al-bukhari ya maimaita shi a wudu babu mallam ya tawada illa min al-ghashil muqaddar ai zaka ga iya daga ai sunna din ai sunna ce an nikahu sunnati ai bai kamata ba a ce ahlus sunna ba arni eh ahlus sunna ai bai kamata a ce ba irin su Jabir bin Allah duk shekara sha ne suke armawa duk shekara sha ne imana duka talauci ne amma yan turo zai mawana da armai kamata da duka a huta zuri inda ana nan da ba an huta ba shikenan kowace ka gani da mijinta ko ne da matar shi to me matsala kuma ai shikenan kawai suna zama zai da miji da mata ka tsira miji da mata shikenan kawai duba haka na kusa ne akwai fitina ba fitina ka gani ibana miji da mata shikenan an yi so ana so ma kujera ɗaya ma za a musu a musu miji ne da mata sai mu kuma kaga kuma lokacin za su yi karatun su mai kyau kaga a samu ci gaba kawai kuma duk wasu fitintunu wannan duk babu su saboda al'auladu majbana mabakhala yara suna sa tsoro suna sa ruwa yanzu mutum yana da ɗa zai ji a dinga soke-soken wuka kawai a soke shi a kashe shi ɗan shi maraya kaga ko kuma yana da ɗa zai zo shi yana ta gudu a moto yana haukan gudu a mota a waye ya karye kawai wa zai kai ɗan shi guri kaza wa zai kaza dole zai nutsu saboda in ya mutu ya san ba shi kaɗai ba ne ban ya kare ya san akwai matsala ya baro baya yaya baya da ya bari ka gani duk da wannan abu an samu saukinsu zai zo zamana majalisa ya kwana yana ta ihace ihace shi ya yarda ma iya baban wani ko baban wance babu mana haɓar a taƙa fi kusufi shams mana haɓar a taƙa fi kusufi shams wanda a haɓar a taƙa ya so al'ataƙa ‘yantarwa ‘yantar da wuya ya fi kusufi shams kene yana daga mustahabbi a yi umarni a salatul kusuf da ɗantar da bayi iya daga ibadar da ake umarni a kai ana su ma binta abubakar radiyallahu ana kalin laƙada a marar nabi sarasan bila ta kafi kusuf annab sarasa ya umarni da ɗantar da bayi fi kusuf a kusuf shams babin zikir fil kusuf babin da yake nuni akan shar'anta zikiri a salatul kusuf kenan a in kusufi ya waru afun kenan in da jama'a sai a yi jam'una sallah salatul kusur tana iya yiwa kai kadai ne a wani guri to yana daga abubuwan da aka shar'anta kenan zikiri ko kuma a a samu gama sallah ba a gama ba a samu gama yayewa ba kuma sai kowa shagaltu da zikiri ana bi musa radiyallahu anhu qala khasabat ash-shams rana ta yi kusufi fa qama nabi sallallahu fazi'an sai maki ya tashi a razanin sallah da sai ya khasha an taquma sa'a yana jin tsoron kar ya zaman to kiyama ce malamai suka ce to ya annabi sallallahu zai ji tsoron kasanto kiyama ce alhali kuma da akwai waɗansu shirut waɗanda suke na kiyama wanda kiyama ba za ta tsaye ba sai waɗannan shirut ɗin sun zamanto sun faru wasu suka ce kenan ya kashe an kuma sa'a mana ɗaya daga manya-manyan alamomin kenan yana jin tsoron kai ya zama su ne suka faru fatan masjida fa salla biya tsawon kiyamin wa ruku'in wa sujudin ya zo masallaci ya salla da mafi tsayin tsayuwa da ruku'u da sujada ra'aytuhu qattun yaf'aluhu wanda na gani da daya fa salla bi atwala qiyamin wa ruku'in wa sujudin ra'aytuhu qattun yaf'aluhu yayi salla da mafi tsayin ruku'u da sujada da naga annabi sallallahu alaihi wasallam aikatawa wa qala sai ce hadhihi al-ayat allati yursiluha Allah wannan ayoyi da Allah yake aikowa la takuna li mauti ahadin ku sani cewa bai faruwa don mutuwar wani ɗaya kaga daga wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma hutuba da yayi akwai hutuba akan aqida da kuma nuna mahimmancin kula da aqida sai nuna itiqadi da wani camfe camfe duka waɗannan ba su da alaka da wannan abu sannan kuma rana ko wata ba su da wani haƙƙi na tasarrufi a gudanar musu da haƙƙi na Allah subhanahu wataala sannan ya tsoratar da su cewa a wuta ma ya ga amur bin luhayyi wanda ya fara assasa shirka bautar gumaka ya ka gunki jaziratul arab da tsoratar da su a bisa hatsarin aikata shirka kaga cikin hudubar akwai tsoratarwa a bisa hatsarin shirka da bid'a saboda yana daga cikin bid'a kaga wani itiqad a ce wani bawan Allah ne mutu kuma har yau zaka ga irin wannan abu ya ga sansami a ce wani bawan Allah ne mutu an ga kuzufi a ce kaza ne yawa to ka gani wala ne hayati walakin yukhayyifu Allah bihi ibada Allah na tsoratar da bayansa ne فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والدعاء والاستغفار in kun ga wani abu ku zabura zuwa ga zikiri addu'a istighfari babu da jari bil qira'a fil kusufi baban da yake nuna shar'anta bayyana karatu a lokacin kusufi karatu a bayyana ke ana aisha radiyallahu anha qala jahara nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati al kusufi qira'ati annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana karatu fa idza faraga min qira'ati in ya ida karatu kabbara wa raka'a sai kabbara ya ruku wai za rafa mina raka kala sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu thumma ya'udu al-qira'a kenan ka dago zaka sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ka karanta alhamdu kuma sai ka shiga kenan cikin karatu arba raka'atin fi raka'atain wa arba sajadatin da kuma sujada hudu wannan shine kauli rajihi akan salatul kusufi raka'a biyu ce ruku'u biyu a kowace raka'a ma'ana ruku'u hudu sabanin wata ruwaya ta zo ruku'u uku ruku'u hudu ruku'u biyar ruku'u shida dukkanin waɗannan ruwayoyi shekul islam bin taymiyyah Allah cikin shi da rahama kamar yadda ɗaliban shi ibnu qayyim ya nakalto ruwayoyi ne wanda kowanne ba ta rabuwa da illa yace abin nan dai su ɗaya ne ya faru shine ranar da kuma ibrahimul muazzam ya rasu annabi sallallahu alaihi kuma ba ibrahimu bi bane ba gare shi kuma sannan ibrahim al-mu'azzam ba mutuwa bibe ya mutu ya farko saboda haka ka gari abu ɗaya ne a ranar mutuwa ibrahim al-mu'azzam abin ya faru mutuwan nan kuma ɗaya ce ake yi kuma ɗaya a namsarsa ibrahim guda ɗaya ne kenan ba a samu wani kusufi ba ne a wannan lokacin balle wani ya ce to ai an yi kusufi ya yi hallaucen kenan tanawu'i ne ya ce a saboda haka kenan ruwaya tabbatacciya wadda waɗanda suke da kakkun malamai suke kai irin su imam ahmad irin su imam bukhari wadda suka rinjaya ruwaya ta ruku'u guda biyu wannan shine kenan kaule raji akan wannan kitab na goma sha takwas kitabu taqsiris mun ketare ko na goma sha bakwai kitabu sujudil qur'an kitabu wanda zai mana bayani akan sujudul qur'an shine sujudul tilawa da ake cewa sujudul qur'an nan gurin an ambata saboda sababin da yake sawa ayi sababin karanta wasu ayoyi ne daga ayoyin da ake yin sujada a lokacin da aka karanta su a cikin wasu surori sujada ta tilawa ya tabbata a suro daban-daban kenan gurare daban-daban guri goma sha biyar shine gurin da ya tabbata gurare goma muttafaqun alaihi gurare biyar kuma an yi sabani akan waɗannan gurare biyar kamar tabin suratul hajji sai kuma suratul sad sai kuma cikin mufassal najm inshiqaq sai kuma ala waɗannan an yi sabani akan yin sujada ala an tattauna fuqaha sun da juna sani wajen menene hukuncin sujudul tilawa shafi'awa suka ce sunna ce muakkada hanafawa suka ce wajibi ne yi malikawa suka ce mustahabbi wasu kuma suka ce sunna saboda haka kenan kauli rajihi yin wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk lokacin da mutum yana karatu ya karanta wala a sallah wala a wajen sallah zai wannan sujada wanda yake mustami'i mai sauraron shi shi ma zai amma banda sami'u wanda shi kawai ji ne yayi wanda yake sauraron karatun shi dama zauna don sauraron karatun ana mushi ƙari ko ya kunna ƙira'a yana ji to da an zo gurin sujada sai sujada wadda take ta tilawa kana hudu ba sai ka karanto ayar da cikin ta da koi sujada to inda dama a mumbarin sai ka in kuma babu dama fata kula musu tsatsun shi kenan saboda haka babu ma ja fi sujudul qur'ani wa sunnatiha baban da ya zo dangane da sujurul qur'ani wa sunnatiha da kuma zamantawarta sunna kaga kenan imam al-bukhari yana daga abin da ya tahi akai ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ko kuma sunnatiha da kuma abin da aka sunnanta a cikin ta qara annabi sallallahu alaihi wasallam an-najm annabi sallallahu alaihi ya karanta suratul najm bi makkah a makka wanda ya nuna kenan suratul najm a makka kenan aka sabkar da ita fasajada fiha sai sujada ci wa sajada man ma'ahu wanda suke tare shi su ma ya suke sujjada lokacin da manzala ta sai ke karanta qur'ani sukan zawwa su ma wanda suke kafirai sai su tsaya suna saurare wan yakaru alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun haka sai da Abubakar ma lokacin da Ibn Daghinna ya bashi mafaka kagan ya zo na sallah na karatu ya su zo su tsaya bayan shi ɗiyan kafirai da matansu yana karatu yana kuka su ma suna yin kuka saboda suna jin abubuwan da ake karanta kuma suna gaine inda yake kuka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Ka'aba yana karantawa sahabbai suna gurin shi su ma da ba musulmi ba sai suka zo su suke saurare fasajada fiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai sujada wa sajada man ba'u wanda suke tare da shi duka na sahabbai da ma wanda suke ba musulmi ba suke sujada ghaira shaykhin kawai sai wani tsoho shi ne umayyata bin khalaf akhadha kaffan sai ya dan ya huto tafi min hasan na tsakonkwani auturabin ko kasa farafa abu ila jabhati sai dan daga goshin shi wa kale yace yakfini haka ni wannan ya ishe faratu ba da zalika qutila kafira yace bayan nan sai na ganshi ibnu mas'ud yace an kashe shi kafiri a gazwatu bada yana daga manya-manyan kaure na makka masu hana ruwa gudu shi yasa a badar iya daga kuma mai azabtar da bilal matukar azabtarwa bilal sai gan shi can gurin an ba shi kariya sai ya ce ayya ga umar ya tabi na nan kai ya shayo a lokacin aka je aka rike shi har ya zamanto an kashe shi abin da ya sa suka yi sujada sun ji annabi sallallahu ya karanta da kuma kwankwasa da tsawar da Allah subhanahu wata'ala yayi kuma Allah ya bada labari cewa annahu ahlaka adanil ula wa samuda fama abaka Allah ce shine ya halakar da adawa na farko wa samuda fama abaka kai yau samudawa ma basu wanzu ba kuma sun riga sun sani suna da labarin halakar da samud da kuma halakar da ad Allah subhanahu wataala ce wa samuda fama abaka wa qauma nuhin min qabl karshe sai ubangiji subhanahu wataala ce azifatul azifa ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله وعبدوا daga wannan zancen na Allah ne ta'ajabuna kuke al'ajabi kuke darere ku ba tare da kuna yin kuka ba sababbin jin wannan wa antum samidun kuna shagale fasjudu lillahi wa ku yi sujada ga Allah subhanahu wataala kuma ku bauta ma ubangiji subhanahu wataala to wannan abin duka musulmi suka yi su ma ya suka ji tsoron kar a je wanda bai sujada ba abin da ya samu samu da da'ad shi ma zai same shi to kawai su ma sai suka fada ba shiri ba su an ba kawai yi duk sai suka fada saboda sun tunzara sun tsorata to kaga sababin yin su amma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai iblis ya kawo ya sarka mishi cewa afara'aytum lata wal uzza wa manata thalithatan ukhra تلك الغرانيق العلا وان شفاعه wannan la turtaja wannan shi kuma ba daidai bane shi wannan ba kissa ce wanda take ba ta daidai ba cewa sai suka ka suka sa mushi yaban gumaka da yaji sai suka ce a alhamdulillah kenan shi ma ya yarda da gumakan mu ya san suna ceto saboda haka tunda ya bi mu kenan mu ma bari mu yi sujada tashi wai sai suka yi to shine shaykh Nasir Albani wanda Nasbul Majani linasbi qissatul gharaniq akan ita wannan kissakin ya yi wannan risalai don saboda tumfuke kissakin da nuna ba ta da asali wahayi kariya ne da tsaron Allah subhanahu wataala qur'ani la yatir batil min bayni yadayhi wala min khalfi tsarin da wahayi yake zawwa tsari ne wanda babu wani wanda ya isa ya iya sarka wani abun da ba nashi ba babu wani abin Allah subhanahu wataala ya kare littafin shi ya kare kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam daga duk wannan imam al-bukhari ya kawo nan dan nuni akan cewa kenan suratul najm iya daga guraren da aka shar'anta yin sujada saboda ai kaga wasu daga malaman sun ce kenan babu sujada a nan gurin to shine sai kawo wannan don istishhadi akan shar'iyyatu kenan sujudu na na ko da yaushe kamar wajen ali- alimanci eh duka ko alimanci ko wajen limanci duka Mm. ko alimanci ma dama dai mutum ya karanta zai ai kaga nan guranan sassan ba sallah bace ake yi sai karanta kuma ya nuna mutum ya karanta ya sujada shine daidai ba kamar tsarin yadda na garda misali ko kuma alarmomin ana darasu haka zo sai a yanke wa yusabbihunahu wala kaga shikenan yanzu ba za a sujada ba wa yusab bil guduwi wal a wal a sai a tsaya bakin ka gani eh sai bakin kawo wala mm, ka gani sai a yi wannan wannan into kawai akan karanta ta kuma a yi sujada kuma wannan yana nuna a bisa fadala na sujada din annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba za ka yi sujada lam tajid lillahi sajaratan illa rafa Allahu laka biha daraja ko tsanka biha khatiya wani sahabi yazo tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga yaba abin da zai kusantar da ni da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina umartaka bi kathratu sujud fa innaka lam tajid lillahi sajaratan illa rafa'aka Allahu biha daraja ko tsanka biha khatiya sai Allah daga darajarka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma rabi'a sal kaga yace as'aluka murafaqataka fil janna ma yake ce a ghaira zalika yace huwa zaka ya ce fa'ini ala nafsika bi kasarata sujud ɓangaren ka taimaka min da yawan sujada kaga haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in dan adam ya sujada iblis yakan fita ya dinga cewa kai can shi ya lalace an umarce shi da sujada yaki gashi kuma dan adam ya yi sujada kaga an umarci dan adam ya yi sakamakon shi aljanna aqrab ma yakunu al-abdu min rabbihi wa sajid to menene kake ji cikin yin sujada din menene matsalan gaugawa me kake shi karatu wai da kake ba aljanna bace kake nema to me abin gaugawa ne aljanna ce kake nema dan ma hanya aljanna ce to gaugawa me zaka yi har zaka ga godda kai ka cin ka a yanke karatun barin ci gaba da karatu babu sajaratu sad dan ya tabbatar da wannan shi yasa sai ke kawo mawadi wanda aka yi sabani na'am da shi ne dama imamul bukari yana koro suwa da san da nuni a bisa kauli raji kenan wancan saban da aka yi to ga dalili kaga an kare eh kauli raji kenan saboda haka ai tun da ka samu sunna shikenan eh shi yasa kaga duka ahlu sunna sun kana sisi an ibn abbas radiyallahu anhu ma kana sawad laysa min azaim sujud ibn abbas yace sari batta da guraren da aka yi umarni cikin ta na sujada saboda ai labari ake badawa to amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada saboda annabi Dawud alaihi salam ya yi sujada a ita kuma Allah subhanahu wataala ya ce fa bihudahu muqtadi kai koyi da shari'arsu kaga kenan annabi Dawud alaihi salam ya yi tadabbutar Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi tadan godiya ga Allah subhanahu wataala mu kuma koyi kenan wa qad ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sujada a ita babu sujudul muslimina ma'al mushrikina sai kuma sujjarar musulmi tare da waɗanda suke mushirkai wa hadithuhu radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu sajada wa hadithuhu radiyallahu anhuma annan nabiy sallallahu sajada bin najmi annab sara sai sujjara a najm taqaddama qariban min riwayat ibn mas'ud wa zara fi hadhihi riwaya wa sajada ma'ahu almuslimuna musulmi suke sujjara wal mushrikuna da mushrikai wal jinn wal ins har ma mutane da aljannu gaba daya duka aka yi sujjare da wannan ne malamai suka ce ba dole ba sai kana da arwalla ba dole ba kana da arwalla sannan kuma mai sauraron karatu ma sai kaga ai su sun tsaya ne suna saurare su ma suka yi ka gani kuma ba dole ba sai an yi istiqbalul qibla saboda ai bai nuna gabaki ɗayan su a lokacin kowa ya yi istiqbalul qibla saboda haka kenan duka mutum zai yi wannan abin in ma kana sama abin hawa ne sai kai imani kai ishara kai nan a sau ɗaya yin yayi in za ka je ka kana cikin sallah za ka je ka za ka yi sujada in za ka ɗago ma kuma za ka ɗago tare da kenan za ka yi kabbara in za ka ɗago za ka ɗago tare da kabbara kamar yadda hadithi na wa'il ibn hujr kaga yace manzo da sallallahu yana yin kabbara sannan kuma ya ɗaga hannu yana yin kabbara duk lokacin da zai je shi ko kuma zai dago sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaka daga hannu sai kuma ka je ka kuma tare da kabbara in zaka dago ma kai kabbara ko yanda kawai sai dai ya je shi ba tare da kabbara ba shikenan sai ne kenan zaka yi kabbara dagowa da wannan akwai inda kuma su kamar misali ana cikin masallaci in aka yi sujada su kuma suna waje to wani shi bai sani ba sai yi ruku'u to irin wannan shi ma in kai a ruku'u kake sai liman ya sujada sai kuma ya dago kaji an ci gaba da karatu shikenan ba komai bane in ma ka ta sujada in ma ruku'u ne ka dawo ka tsaya kai dama bin liman kake to da haka kawai sai ka bi liman kuma baka da wani sujada kabali ko ba wannan dan karin da kai liman ya dauke maka wannan abin ko inda suke ga kuma kamar ka a karanta ta to ai kaga kama ce take liman kin da yazo zai karanta wani lokacin shi ma bai sani ba sai ya zo kawai sai gaggab ashe ayar da ya kama kusa da sujada take ka gani to kuma ba tsallake ba za ka yi kawai ka karanta shi ne saboda annabi sallallahu alaihi bai tsallake ba kamar yadda bai yanke ba gurin shi yasa kenan kawai ka aikata abin da yake sunnar shi sallallahu alaihi wasallam shine wasu na ga ka a karanta a karatun surrance sai dai a karatun bayyane saboda kar ya zaman to limamu su ga kawai ka haɗu sujada to ai da ba inda ma kire limamu ne usamman kai da zarar ka ga liman ya kobin shi zaka yi saboda haka ba buƙatar abin nan tunda dai ka san dai a cikin sallah ana yin ta kaga shi ma ba wani abin zargi ko a ce liman yayi kaza kaza da wannan zai rubu ana qara'a ala nabi sai ko malamai suka ce in mutun ya karanta ta ƙarshen sura sai ya je sujada sai ya dago suka ce to an so ya karanta wani abu na qur'ani saboda ai ƙarshen ruku'u karatu yanzu matsalan ƙarshen sura ne to yanzu da ka karanta sai ka je kai sujjada in ka dago ka kuma da ka dago ka ce Allahu akbar kenan sai ka ƙara ko da aya ɗaya ce kaga yanzu sai zama ƙarshen ruku'un ka kenan karatu ne wa alaikum salam ha kamar misali wasu ji lokacin ko sai kai sujjada ya tabbata nan sarar da kai ma sai kai wannan wadda kaga ai moyanci da yin makaranta wasu jini waka tare ba mu ba mu ai su jina mummin su jere zo da haka abin da ya yi sai dai kuma na a sai ya yi in bai yi ba baka yi ba in bai yi ba baka yi ba sai da haka liman ne yana yi bai yi ba kai baka ce ba ni bare ni ko wajen sallah he ya yi za ka yi a nan sarasan sai da ya su ma ya suka yi sai dai in ka sa karatun ne kana saurare to kuma ka sa kana saurare wannan kaga daban wala yasjud fiha babu sa babu sajada sajadatu idza sama'u shaqqat sai ko baban da yake nuna sunnanci ko shar'anta yin sujada a suratul inshiqaq ana abi hurairah radiyallahu anhu annahu qara'a idza sama'u shaqqat ya karanta idan sama shaqqat fasajada biha sai sujada faqila lahu fi dhalik sai aka tambaye shi faqala yace laulam ara annabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu lam asjud ba dan naga manzo Allah sallallahu alaihi yayi sujada ba da ban yi ba imam al-bukhari ya fitar asjudu al-quran bab man qara sajada fi salat fi sujud sifatu salat bab al-jahr bil isha wa bab al-qira bil isha bab man lam yajid mawdi'a al-sujud min az-ziham sai kuma wanda gurin ya matse bai samu inda zai sujjada ba yanzu misali a ce a cakulaki sai aka yi sujjada kai ba inda za ka samu ka yi sujjada to kaga an ibn umar radiyallahu anhu ma kana kana nabi sallallahu ya qara'u sura allati fiha sajada annabi sallallahu alaihi kan karanta sura wadda cikin ta akwai sujjada fa ya sujudu sai ya sujjada wa na sujudu hatta ma yajidu ahaduna makana li mawdi'i jama'ati har ɗaya mu ba ya samun bigiran da zai ɗora goshin shi kenan duk lokacin da ya zama to akwai zihama ko matsatsi a nan gurin mutum bai samu ba kaga ba tirsa sami ba saboda dama ba ta samu ba ta wannan wani lokaci sai da nawa radiyallahu ta'ala anhu ya karanta gurin sujada kuma bai yi sujada ba dan nuni a bisa cewa ba farilla bane ba tilas bane kenan sunna ne daga sunnoni in mutum ya karanta yayi in kuma mutum bai yi ba ba za a ce sallah ba ba ta yi ba sai dai ya rasa wannan fadalakin ta yin sujada din tunda iya daga abuwa masu fadala yin sujada ga Allah subhanahu wataala na'am ha da kwai guda wanne ne aha karanta shi eh ya karanta ma nan sarsan nan yan falai su jirfiya a nan sarsan bai su jira ba shi kuma nan dan nuni akan cewa ba wajibi bane ba yin sujada din kenan sunna ne ba wajibi bane ba yin sunna ne sai dai yana daga abu wanda yake mai fadla kenan yin sujada bai kamata ba a ce mutum ya karanta ba tare da yayi ba sai kuma inda akwai yanayin da zai iya bada matsalar a ce mutanen da kake ja sallah suna da jahilci kwarai babu wannan kakarar su to kaga in kakara ko kuma suna da wani kankamansu da Allah ka zo kana son ka raba su da wani abin da suke kai na ba daidai ba su kuma suna da wani kankamansu na mazhaba ko wani abu kaga ka zo ka karanta a asirce kai sujada gaba ɗaya ma kaga sai su yi kamar su kore ka ko kuma su yi wannan gaba ɗaya za a ce ka zo da wani sabon addini to a irin wannan shi kuma sai ka bari saboda wancan maslaha ke abin da muka wadi daidai Allah ta ramu alada Allah ga wa zaman kusakuran mu Allah subhanahu wataala ya albarkaci rayuwar mu ya albarkaci ilimin mu Allah ya barka addinin musulunci da musulmi bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wataala biya mana ƴan uwan mu musulmi a ko'ina suke a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya kare jinin sai kare mutuncin sai kare rayukansu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare kasarmu da kasashen musulmi daga dukkanin fitintunu ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana aminci da zaman lafiya ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما بغيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الينا مصيرنا وجعل جنتك جهدنا ولا تسلط بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغنا بفضلك ومن سواك يا رب العالمين ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا مقاما اللهم انا نعوذ بك من فتنة اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا ولاة امورنا يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر بارك المهديين يا رب العالمين اللهم انصر اخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخوان المسلمين في غزه وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال